الله من شرور أمره الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا لارباء ليقى وتر رمضان هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم daga maka zuwa madina 1447 daidai da 18 ga watan biyu miladiya ta 2026 Allah maɗaukakin sarki cikin yardarsa da ƙaddarawarsa da ganin damarsa ya ƙara zagayo da mu a zuwa ga wannan wata mai girman falala mai daraja wata mai albarka wanda yake ɗauke da abubuwa da dama da babu su a sauran watanni da muke da su na musulunci muna godewa Allah maɗaukakin sarki bisa ga wannan babban ni'ima da Allah ta'ala ya raya mu ya kuma ba mu lafiya muka sake ganin wannan wata mai daraja mai alfarma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya datar da mu daga dukkan alkhairan da dukkan alkhairan da ke cikin wannan wata Allah ka sa mu cikin bayin da za a yanta a cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki kamar yadda muka ga farkon sa Allah madaukakin sarki ka nuna mana ƙarshen sa lafiya kuma idan ƴan uwa za su tuna muna cikin sura ta uku a cikin jerin surorin alkur'ani a bayan suratul fatiha suratul baqara sai kuma suratu ali imran kusan karatun da muka yi shekarar da ta gabata a cikin wannan sura mai girma muka ainihin wato yi karatu kuma gwargwado mun tarjama ayoyin tun daga aya ta ɗaya har zuwa aya ta casa'in da biyu kuma gwargwado mun ɗan fitar da wasu daga cikin darussa da waɗannan ayoyi ke ɗauke da su banda ainihin wato ayoyi na ƙarshe ko kuma darasin ƙarshe wanda dama galibi sai in mun zo darasin gaba sai mu fitar da darasin da ya gabace shi muna roƙon Allah madaukakin sarki ya mana gallakatar Allah madaukakin sarki ya datar da mu ya daidaita harshen mu muna roƙon Allah madaukakin sarki ya kiyaye mu daga zamewa Allah ta'ala ya kare harasan mu daga faɗin kuskure ko fassara ba daidai ba insha Allah wa aran ma za mu tashi daga lantana bil bir fara daga mu je
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين بارك الله فيكم Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki yace lan tanalu birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min shay'in fa inna Allaha bihi alim wannan aya mun fassara ta kuma gwargwado mun dan tattauna ta a darasin da ko kuma darasin na ƙarshe na shekarar da ta wuce ba za mu sake dawowa kanta don mu sake karanta ta sannan ayoyin da ke biye da ita su ma mu ji su insha Allah Allah maɗaukakin sarki ya ce lantana bin birra ba za ku samu damar yin alheri ba ba za ku samu dacewa da yin aiki na kwarai na gari ba wanda zai jagorance ku zuwa samun aljanna hatta tunfiqu mimma tuhibbun har fa sai in kun ciyar daga abin da kuke so amma tunfiqu min shay'in dukkan abin da kuka ciyar fa inna allaha bihi alim Allah yana sane da shi kullu ta'ami kana hillan li bani isra'ila wato kowane irin nau'in abinci halal ne ga banu isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsi sai fa abinda isra'ilu ya haramta wa kansa shi min qabla an tunazzala at-taura tin kafin ko tun gabanin ba a saukar da attaura ba ulfatu bi taurati fatluha Allah madaukakin sarki ce ka ce da su fatu bi taurat wato ku zo da attaura fatluha ku karanta ta in kuntum sadiqina in kun zama masu gaskiya a cikin da'awarku faman iftara ala Allah al-kadhiba Allah ta'ala ce duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah min ba'di zalika bayan haka wa ulaika humuz zalimun Allah ta'ala ce waɗannan sune azzalimai qul ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kace sadaq Allah Allah yayi gaskiya fattabi'u millata ibrahima kubi addinin annabi ibrahim hanifan mai karkacewa barna wa ma kana minal mushrikina annabi ibrahim bai kasance daga cikin masu shirka ba inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalle farkon daki wanda ainihin wato aka gina shi lin-nasi saboda ibadar mutane lallabi bi bakkata shine wanda yake cikin bakka mubarakan daki ne mai albarka wa hudan lil alamin kuma shiriya ne ga talikai fihi ayatun bayyinat akwai ayoyi bayyanannu a cikinsa maqamu ibrahim akwai maqamu ibrahim wa man dakhalahu kana amina duk wanda ya shige shi ya aminta walillahi ala nasi hijjul bait Allah ya wajabta wato ziyartar ɗakin Allah man istata ilaihi sabilan ga duk wanda Allah ta'ala ya bashi iko wa man kafara ba'da zalik duk wanda ainihin wato yaki zuwa ya kafirce bayan haka fa inna allaha ghaniyun 'anil 'alamin lalle Allah madaukakin sarki mawadaci ne ga barin talikai idan za ku iya tunawa duk da cewa lokacin yayi tsawo mun karanta aya ta 80 da daya wa idha akhadha Allahu mithaqa bani isra'ila wanda shine ya zama majalisinmu na ƙarshe a shekarar da ta gabata wanda a cikin wannan aya wa idh akhadha Allahu mithaqan nabiyyin lama ataytukum min kitabin wa hikma thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna har zuwa kusan ayar da muka tashi akan ta yau akwai darussa masu yawa da waɗannan ayoyi suke ɗauke da su wanda babu laifi mu karanta darussa ɗin ko da ba mai matashiyar ayoyin ba daga ciki wannan ayoyi suna ɗauke da falalar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam fifikon da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake da shi a kan ragowar annabawa domin ayar da muka karanta wannan ta 81 ɗauke take da yarjejeniya da alkawari da Allah ta'ala ya ɗauka ko ya rika daga annabawa cewa wato idan wani manzo na musamman ya zo musu yana mai gaskata abin da ke tare da su abin da aka saukar musu lallai sharaɗin da yarjejeniyar da annabawa suka yi da Allah shi ne za su yi imani da shi ma'ana inda a ce annabi nuhu alaihi salam da sauran annabawan da suka biyo shi sun yi tsawon rai har sun riski zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to da lalle alkawarin da Allah ya yi da su shine za su zama cikin mabiya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna maka darajar da kuma falalar wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda za mu karanta duk da cewa da yawa daga cikin al'umma ba mu gane wannan falala da wannan ni'ima da Allah ta'ala ya mana ba na zaɓar mu cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma kai ka san babu hasara da taɓewa da ta wuce ka zama cikin al'umman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya zamanto ka saba wa sunnarsa ba kai masa biyayya ba annabawa da manzannin da suka gabace shi Allah ta'ala ce kun yi mun alƙawari inda za ku yi tsawon rai ku riski zamanin wannan annabi na ƙarshe za ku yi imani da shi kun yadda akan haka qalu aqararna fashhadu ana ma'akum min ash-shahidin suka ce ya Allah mun yadda da wannan wannan yarjejeniya mun dauke ta wannan alƙawari mun rike shi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da annabi Musa yana nan ya riske ni to babu abinda zai wadace shi ba abinda zai yalwace shi sai ya bi ni wannan yana nuna maka hasara da taɓewar waɗanda ba sa bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba kuma sabihu sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wannan al'umma abu na biyu muna iya fahimta cikin waɗannan ayoyi cewa dukkan annabawan Allah bayi ne na Allah duk da girman matsayi da suke da shi amma ba su da matsayi na allantaka imani da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama wajibi ne akan sauran annabawa to wanda ba su ba shi ya fi zama wajibi akan sai imani ƙudurce imani iya zuciya kaɗai ba tare da furuci da da- wato da baki ba ba tare da aiki da gabobi ba wannan imani ne wanda yake ba ingantaccen imani ba imani ne ba cikakken imani ba balma imani ne irin na wata firka cikin firak na addinin musulunci da haka ahlus sunna wal jama'a imani a wajensu shine kudurcewa a zuci furtawa da harshe aiki da gabobi cewa Allah shi kadai ne babu abin bautawa bisa cancanta sai shi to da haka wannan mun fahimci haka cewa dan mutum ya kudurce imani a zuciyarsa amma bai taba furta shi ba a cikin wato a harshen sa wannan imani ne dan jabo ba imani bane ingantacce mai kyau sannan abu na takwas na bakwai mun fahimci cewa addini wato imani shine asali imani shine asali sauran abubuwan su ne masu biye da shi rassa ne da haka shi sa da zarar an rasa imani to an rasa tushe da haka reshe ba zai zauna ba domin gida ba zai tashi bara gaya ta zauna da haka da zarar an rasa imani to sauran dukkan wani aiki da yana da alaƙa ne da imani to wannan aiki shi ma zai faɗi ƙasa sannan abu na takwas mun fahimci cewa ɓacewar malami malami ya zama ɓatacce wannan abu ya kai matuƙa wajen muni munin da ke tattare da ɓata malami in aka ce malami ya bata ya bar Allah ya saki tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadarinsa hadarinsa a cikin al'umma yafi yafi hadarin kidnappers yafi hadarin bandit yafi hadarin yan fashi da makami idan malami ya lalace ya fandare hadarinsa yafi yafi corona yafi hadarin corona ya fi dukkan wani hadari da kake kallo wani virus da yake zama wa duniya barazana to bai kai barazanar lalacewa da gurbatan malami ba domin dukkan wata illa cikin ilolin da muka ambata suna raba ka ne da ranka ko su raba ka da duniyarka shi ko malamin ya lalace satar wato barazana a cikin al'umma ba karama bace domin yana yin kokarin ya zama barazana a imaninka barazana a haɗuwarka da Allah kalau yayi kokarin raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba ka da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya dora ka akan keken bera shi yasa malami guda ɗaya ya zama gyararre malami guda ɗaya in ya zama rabbani to har mala'iku suna masa tasbihi har tsuntsaye suna masa suna nema masa gafara har kifaye a cikin ruwa suna nema masa gafara saboda kimarsa saboda darajarsa saboda daukakarsa sannan abu na tara jahili ya fi sauƙin fahimta gaskiya in yana neman ta fiye da malamin da ya bata yana sani a haɗa ka da kunzumin jahilai a ce wayan musu da kai wannan algafata malam ya fi maka sauƙi sama da a haɗa ka da kangararren malami wanda ya san gaskiya ya take ta a ce ka wayan masa da kai domin shi wancan jahilin abinda ka ga yana yi na ba daidai ba daidai ɗin ce bai sani ba da ya gane daidai ɗin shi dama ita yake nema sai ya fi kowa saurin dawowa kanta da haka mun fahimci wannan a cikin waɗannan ayoyi a gurguje abu na goma tuba fa ba ta amfani har sai mutum ya bayyanar da barnar da ya yi musamman barna irin ta addini idan mutum ya yi taɓargaza a addini idan mutum ya lalata addini ya ɓata wa mutane aƙida to kawai ya koma ci da Allah ya ce ya tuba daga wannan aƙidar ya dawo wannan kaɗai bai wadatar ba dole sai ya dawo kuma ya ci gaba da wayar da kai ya ci gaba da fadakarwa ya ci gaba da bayanin barnar aqidar da yake kanta da da kuma ingantacciyar aqidar da ya dawo kanta yanzu amma kawai shiga daki ce ya tuba tsakaninsa da Allah ya ja mutane akan bata ya ja mutane akan shirka ya ja mutane akan bid'a ya tuba tsakaninsa da Allah to wa'anda ya batar fa wa'anda ya ja su akan shirka har yanzu suna yi wa Allah shirka fa wa'anda ya ja su akan bid'a har yanzu suna yi wa manzon Allah kishiya fa a wannan tuban nasu bai ba zai masa amfani ba har sai ran da ya dawo ya bayyana wa mutane abin da ya fahimta na gaskiya ya kuma ainihin nuna wa mutane kuskuren da yake kai da wannan yana daga cikin abin da waɗannan ayoyi duk da ba na ishara zuwa ga ayoyin a dunkule suke ɗauke da shi sannan a cikin waɗannan ayoyi darasi na sha ɗaya mun fahimci cewa allah maɗaukakin sarki yana ƙwace ni'imar da ya yi wa bawa idan bawa ya zamanto ya butulce wa wannan ni'ima duk sanda allah ta'ala yi wa bawa ni'ima amma ya zamanto bawa bai riƙi wannan ni'ima ba bai yadda ni'ima ba ce ya kuma yi wa Allah godiya akan wannan ni'ima ya kuma biya godiya ko wajibin godiyar wannan ni'imar to Allah ta'ala zai iya zare ni'imar ya fizge ni'imar ya kwace ta daga hannunsa daga ciki mun fahimci gaba ta sha biyu wato ko darasi na sha biyu karɓuwar tuban wanda ya rida duk mutumin da ya yi ridda ya bar addini sannan kan ya mutu ya dawo kan addini ya tuba daga riddar da ya yi Allah ta'ala zai karɓi tubansa sannan mun fahimci cewa tuba ingantacce tuban zaren bunu tuba wanda ya cika sharuɗan tuba to yana tumɓuke laifuffukan da suka gabace shi idan mutum ya ɗan kwana biyu a cikin saɓan Allah ya daɗe yana saɓa wa Allah maɗaukakin sarki to randa ya tuba ya koma zuwa ga Allah tuba ingantacce to a wannan lokacin dukkan laifuffukan da ya a baya wannan tuban ya kawar da su abu na biyun ƙarshe a aƙidan mun fahimci a cikin waɗannan ayoyi imani yana ƙaruwa yana raguwa imani yana ƙaruwa idan mutum ya ƙara aikin ɗa'a idan mutum ya yawaita karatun alƙur'ani karatun alƙur'aninsa ya ƙaru idan sallolinsa suka ƙaru idan ayyukan alkhairinsa suka ƙaru to shi karan kansa zai ji imaninsa yana ƙaruwa domin abin da da yake masa wahalar yi na aikin ɗa'a zai ga yana iya yi saboda imanin nasa ana samun yana ƙara haɓaka kamar yanda kuma aikin sabo yana rage imani da zaran mutum ya dirfafi sabo to zaka ga kuma imaninsa yana sauka imaninsa yana raguwa abu na ƙarshe Allah maɗaukakin sarki baya karɓar tuban wanda ya ridda kuma bai tuba ba har ya mutu Allah ta'ala baya karɓar al-murtad wanda ya ridda har ya mutu bai tuba ba Allah ta'ala baya yafe wannan domin ya shiga cikin layin wayanda Allah ta'ala baya yafe musu to wannan a gurguje ya uwa su ne kusan abinda muka tattauna ko kuma darussan ayoyin da suka gabata wanda su ne na darasin ƙarshe a shekarar da ta gabata Allah madaukakin sarki ce lan tanalul birra Allah ta'ala ce ba za ku samu damar yin alheri ba wanda alherin zai ja ku zuwa ga samun aljanna har sai kun ciyar daga abin da kuke so kuma ka san alama ce ta imani mutum ya ciyar da abin da yake so domin galibi abin da kake so rowarsa kake galibi za ga duk abin da kaga mutum yana rowarsa to san wannan abin yake yana matsananci yana matukar san wannan abu to a ce kuma wannan abin da mutum ke matukar so yana iya bayar da shi saboda Allah yana iya bayar da shi dan neman yardar Allah yana iya bayar da shi dan ya samu lada a wurin Allah to wannan yana daga cikin abin da ke nuna imanin mutum yana karuwa shi yasa Allah ta'ala ce ba za ku samu ayyukan da'a ba ba za ku samu damar yin aikin alkhairi ba har sai kun zamto kuna ciyar da abinda kuke so ailan tudriku aljanna hatta tatasaddaqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba ba alhalin ka makalkale abinda Allah ta'ala ya azurta ka da shi ka rike kudinka ka ki ciyarwa ka ki taimako ba a cikin arzikinka a cikin dukiyarka babu haƙƙin miskinai babu haƙƙin marayu babu haƙƙin yan uwa ba haƙƙin makwabta ba mai morar kudinka a to wannan yana nuna kai kam cikin ni'imar da Allah ya maka wanda ya kamata ka nemi aljanna da ita to kamar ba ka san aljanna domin in kana san aljanna to ba zai yi baka samu aljanna har sai ka ciyar da wannan abin da ke hannunka har sai kun zamanto kuna sadaka kuma in za ka yi sadaka ka zaɓi abu mafi kyau mafi nagarta mafi inganci ya zama da shi za ka yi sadaka in tufafi ne ba da mai kyau in abinci ne ba da mai kyau da abin da za ka bayar bayar da abin da kana sansa kana mararinsa ba fita yi daga ranka ba ba lalacewa yi ba ba mutuwa yi ba ka ɗauka ka bayar Allah maɗaukakin sarki cewa matun fi komin shaƙi duk abin da kuka ciyar ƙarami ne ko babba fa inna Allah bihi alim Allah madaukakin sarki yana sane da wannan abu kuma Allah ta'ala zai saka wa duk wanda ya ciyar gwargwadon aikinsa in mutum ya ciyar da yawa gwargwadon aikinsa in mutum ya ciyar kaɗan gwargwadon aikinsa Allah madaukakin sarki ce kullun da'ami kana hillan li bani isra'il kullun at'imatu tayyiba dukkan wani abinci mai daɗi halal ne libani isra'il ai kanar halalan li abna'i yaquba alaihi salam wannan abinci wannan abinci din halal ne ga ƴaƴan isra'ilawa mana ƴaƴan banu isra'il ƴaƴan annabi yaqub illa ma harrama isra'ilu ala nafsi banda abinda shi annabi yaqub shine isra'il ya haramta wa kansa limaradin nazala bihi saboda wata rashin lafiya da ta sauka masa ma'ana dukkan nau'o'in abinci dukkan nau'in abin sha babu wanda Allah ya haramta wa Isra'ilu da yayansa babu wani nau'in abinci babu wani nau'in abin sha da Allah ta'ala ya haramta wa annabi yaqub da yayansa babu sai fa abinda shi annabi yaqub ya haramta wa kansa ci ya haramta wa kansa cin wannan abu ko ya haramta wa kansa shan wannan abu limaradin nazala bihi ila ya haramta wa kansa ba zai ci wannan abun bane saboda wata rashin lafiya da ta same shi wadda wannan rashin lafiyar ba ta bukatar wannan abinci ko sanadiyar wannan rashin lafiya ya zama baya son cin wannan abinci ko baya son shan wannan abin sha amma ba wai Allah ta'ala bane ya haramta masa min qabli an tunazzala taura kafin a saukar da at-taura duk abinci duk abin sha halal ne ga banu isra'ila da annabi yaqub dukkan wani nau'in abinci in kaga abincin da ya haramta kafin saukar at-taura sai fa abincin da annabi yaqub ya haramta wa kansa sai fa abin shan da annabi yaqub ya haramta wa kansa an ce daga cikin abin da ya haramta wa kansa ya haramta wa kansa naman raƙumi ya haramta wa kansa shan nonon raƙumi wasu malaman suka ce limaradin na zalabi saboda wata rashin lafiya da ta same shi sai zama baya son cin naman raƙumi ko shan nonon raƙumi wasu kuma suka ce a'a saboda rashin lafiya matsananciya da ta kama shi sai ya yi wa Allah alwashi ya yi wa Allah bakance cewa in Allah ya ba shi lafiya zai haramta wa kansa abin da ya fi so zai haramta wa kansa abin wato abin da ya fi son ci ko abin da ya fi son sha to da Allah ya cika masa alkawari ya ba shi lafiya sai abin da ya fi so a abinci naman raƙumi ne sai ce ya daina ci abin da ya fi so a abin sha nonon raƙumi ne sai ce ya daina sha me yasa saboda yayi wa Allah alƙawarin in Allah ya warkar da shi daga wannan rashin lafiya to Allah madaukakin sarki alƙawarin da yayi wa Allah shine ya zai haramta wa kansa wani nau'in abinci da shi ya fi so wani nau'in abin sha wanda shi ya fi so da haka da Allah ta'ala ya cika masa alƙawato alwaqi wato ya cika masa ya bashi lafiya sai ya haramta wa kansa naman raƙumi da nonon raƙumi to wannan shine abinda malamai suka faɗa shine ma'ana illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala taura in kuka kalli wannan aya tana da alaƙa da ayar da ta gabace ta wato abinda ka fi so ka haramta wa kanka shi ba ƙaramin aiki ba ne abinda ba ka so ka tilasta wa kanka yinsa shi ma ba ƙaramin aiki ba ne yanzu kun ga akwai mutsabaka tsakanin lantana lulbirra da kullu ta'am inda suka haɗu shine a can Allah ta'ala ce ba za ka taɓa samun aljanna ba sai fa in ka ciyar da abin da kake so to kuma zuciyar ɗan adam ba ta son rabuwa da abin da take so to yanzu ka yaƙi zuciyar taka ba ta so ka danne ta ka yi abin da ɗin zai zamanto za ka sami yadda Allah da aljanna kaga shi ne abin da ayar farko take magana aya ta biyu kuma shi ne abin da rai take so take mararinsa a hana ta wannan abin to shi ma wannan wani mataki ne da ba kowa yake iya wannan ba da haka annabi yaƙo a nau'in abinci ba abin da ya fi so kamar naman raƙumi a nau'in abin sha ba abin da ya fi so kamar nonon raƙumi da haka sai ya ce to in Allah ya warkar da shi ya ba shi lafiya to zai haramta wa kansa nonon raƙumi da kuma naman raƙumi yanzu kaga ba Allah bane ya haramta masa Isra'ilu shine ya haramta wa kansa ta hanyar alwashi da bakance da yawa Allah Qul fatu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin su kuma banu is'alul kitab suna kilemin ma'ana suna da'awar cewa ai tinkan a saukar da attaura aka haramta akwai abubuwan da aka haramta tinkan a saukar da attaura Allah ya haramta wasu abubuwa aya kuma tana cewa kafin saukar attaura Isra'il da ‘ya'yansa babu abin da aka haramta musu ci, babu abin da aka haramta musu sha. Bayan saukar attaura ne da suka ƙaryata ayoyin Allah, suka bujirewa manzannin Allah, suka karkashe annabawa, shi ne Allah ta'ala ya haramta musu cin wasu nau'o'in abinci da wasu nau'o'in abin sha wanda daga ciki har da nonon raƙumin da kuma shi naman raƙumin. na fatan gane to shine anan Allah ta'ala yake cewa qul fa'tu bit tawrati in kun ce Allah ta'ala akwai abubuwan da ya haramta kafin annabi yaqub ya ce ya haramta wa kansa wasu abubuwa to fa'tu bit tawrati ku zo da at-taurat fatluha ku karanta gurin in kuntum sadiqin wa dhalika min qabl an tunzala at-tauratu falamma nuzzilat at-taurat lokacin da aka saukar da attaura harrama Allah ala bani Isra'ila ba'd al-at'ima sai Allah ya haramta wa banu Isra'ilawa wani bangare na abinci allati kanar halalan lahum wanda da halal ne gare su wa zalika li zulmihim wa baghayhim abinda yasa Allah ta'ala ya haramta musu nau'o'in wani nau'i na abinci da wani nau'in na abin sha wannan ya faru ne saboda zaluncinsu da ƙetare iyakarsu ƙullahum ya muhammad fa'tu taurata wa ƙara'u ma fi in kuntum muhiƙina fi da awakun sai Allah ta ce ya muhammad ka ce da su ku ɗauko a taurar ku zo ku buɗe ta ku karanta ta in kun kasance masu gaskiya cikin da'awarku cewa annallaha anzala fiha tahriba ma harramahu yaqub dama can Allah ya saukar a cikin at-taura abinda ya haramta wa abinda yaqub ya haramta wa kansa ku kawo dalili da ya nuna cewa kafin yaqub ya haramta wa kansa cin naman raƙumi da shan nonon raƙumi dama can Allah ya haramta ku kawo hujja hatta ta'lamu sidqa ma jaa fil qur'an har ku gane gaskiyar abinda alqur'ani yazo da shi min anna allah lam yuharrim ala bani isra'ila shay'an cewa allah da dai bai haramta wani abu ba ga banu isra'il min qabl nuzul at-taurati kafin saukar at-taura illa ma harramahu yaqub ala nafsi sai fa abinda yaqub ya haramta wa kansa wannan yana daga cikin salo na tattaunawa da munazara sa cin naman raƙumi da nonon raƙumi in ku kun ce ba haka ba to kawo Allah madaukakin sarki yace famaniftara ala Allah ala Allah al-kadhiba duk wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah ai faman kadhaba ala Allah min ba'di qira'ati at-taura bayan karanta at-taura to duk wanda ya sake kirkirar ƙarya ya jingina wa Allah yanzu gashi an buɗe at-taura an karanta babu wannan abin da kuke da'awa to duk daga daga bayan wannan wato tsiye da aka yi muku kuka kasa gabatar da hujja to daga yanzu duk wanda ya sake kirkirar ƙarya ya jingina wa Allah madaukakin sarki bayan karanta at-taura wa wuduhil haqiqati da bayyanar gaskiya fa ulaika humuz zalimuna alqa'iluna ala Allah bil batil to waɗannan sun tabbata sune azzalimai masu kirkirar ƙarya su jingina wa Allah yanzu sai kuma su jirayi sakamakon da za su haɗu da shi ranar tashin alkiyama na ƙirƙirar ƙarya su jingina wa Allah. Allah maɗaukakin sarki ya ce, ƙul sadaƙallah, ai ƙullahum ya Muhammad, fa in sadaƙallahu fi ma akhbara bihi wa fi ma shara'a. Ka gaya musu Allah maɗaukakin sarki ya yi gaskiya cikin abin da ya ba da labari, ya yi gaskiya cikin abin da ya shar'anta. fa in kuntum sadiqin in kun zama masu gaskiya fi mahabbatiku cikin kaunar da kuke wa Allah to fattabi'u millata ibrahim in kun zama ai kuna da'awar annabi ibrahim naku ma kana ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima a can baya ai wa qalat yahudu wa qalat nasara wa'annan sun ce nasu ne wa'annan sun ce nasu ne to tunda kuna da'awar annabi Ibrahim din nan naku ne to sai Allah ta'ala ce ka ce Allah yayi gaskiya cikin labarin sa Allah yayi gaskiya cikin abin da ya shar'anta dan haka abin da ya rage fattabi'u millata Ibrahim hanifa in kun zama masu gaskiya fi mahabbatikum cikin kaunar da kuke yi wantisabikumul khalilan khalilallah da kuma jingina kanku da kuke yi zuwa ga badadin Allah Ibrahim alaihi salam fattabi'u millatahu to ku ba addinin Ibrahim shine abinda Allah ta'ala ce fattabi'u millata Ibrahim hanifa inda gaske ne kaunar da kuke wa annabi Ibrahim ta gaske ce idan jinginuwa zuwa ga annabi Ibrahim da kuke yi da gaske ne ba da awa bace ba ƙarya bane to fattabi'u millata Ibrahima to ku bi addinin annabi Ibrahim allati shara'aha Allah ala lisani Muhammad wanda Allah ya shar'anta ta kan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa inna alhaq domin shine ainihin wato ita ce milla shine addini na gaskiya alladhi la shakka fihi wanda babu wani kokonto ko ta baba a ciki wa ma kana minal mushrikin ai wa ma kana ibrahim alayhi salam minal mushrikin billahi fi tauhidihi wa ibadati ahad ahadan da aka kage kenan da kuke shirka ya tabbata ba ba annabi ibrahim kuke so ba ya tabbata da'awar ku ta jinginuwa zuwa ga annabi ibrahim ta ƙarya ce domin in gaskiya ne ba za ku shirka ba domin wa ma kana minal mushrikin annabi ibrahim da ɗai baya daga cikin masu shirka a cikin kaɗaita allah maɗaukakin sarki a cikin bautar allah da ɗai bai shirka da kowa ba allah maɗaukakin sarki ce inna awwala baiti lallai farkon ɗaki buniya da aka gina farkon ɗaki da aka samar farkon ɗaki da aka assasa shi li'ibadatin lahi don a bautata wa Allah fil ardi adban ƙasa lahuwa baitun lahil haram shi ne ɗakin Allah mai alfarma a duk duniya shi ne ɗaki na farko wanda aka taɓa gina shi don mutane su dinga bauta wa Allah a cikinsa shi ne Allah ta'ala ce inna awwala baitin wuzi'a lin-nas allazi bi bakka ai allazi fi makkata wanda yake cikin garin makka wa hadha albayt mubarakun wannan daki daki ne mai albarka wannan daki mubarakun daki ne mai albarka tudha'afu fihi alhasanat wa tatanazzalu fihi arrahmat وفي استقباله في الصلاة وقصده لأداء الحج والعمرة صلاح وهداية للناس أجمعين wannan ɗaki na Ka'aba wannan ɗaki na Allah wanda ke cikin garin Makka Allah ta'ala yake cewa ɗaki ne wanda yake mai albarka duk wanda ya je wannan ɗaki ya bautata wa Allah a cikinsa ɗaki ne wanda ana ruɓanya lada a cikin yin ibada a cikinsa ana saukar da rahamomi a cikinsa ɗaki ne wanda a cikin fuskantarsa domin yin sallah da nufarsa domin yin aikin hajji da umra akwai gyaruwa da kuma shiriya ga mutane baki daya da haka wannan ɗaki duk wanda yake son albarka ya yi ƙoƙari ya shiga wannan ɗaki ya je wannan ɗaki shi yasa a gaba za mu karanta cewa duk wanda ya samu iko to kada ya yi ƙasa a gwiwa kada ya yi sauna ya yi gaggawa wajen ƙoƙarin zuwa wannan ɗaki don ya kai ziyara wa wannan ɗaki domin ɗaki ne mai albarka ɗaki ne wanda in ka bauta wa Allah a cikinsa ana ruɓanya hasanat annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya ce duk wanda ya yi sallah a cikin masallacin harami ladan da zai samu ana rubanya sallah a cikinsa da lada dubu ɗari in kai sallah a zahar guda ɗaya a cikin masallaci mai alfarma daidai take da sallar a zahar dubu ɗari a cikin masallacin ammar bin yasir yanzu kana ta yin sallah ka zo ka yi a zahar la'asar magarba isha ladan da kake samu wanda ya je in ka shekara goma kana sallah a masallacin ammar bin yasir ina tabbatar maka duk wanda ya samu zuwa ɗakin Allah mai alfarma ya yi sallah ta mako guda to ƙila ba lalle ka iya kamo shi ba domin sallah guda ɗaya tana daidai da sallah dubu ɗaya kaga shi ne wato to za a fi fihil hasanat sannan ɗaki ne wanda ta tanazzalu fihil rahamat Allah ya kai ka wannan ɗakin ɗan uwa wato in ka je za ka tabbatar da cewa wato wata irin duma'anina wata irin natsuwa ta musamman za ka je ta saukan maka wani da girgire da rawar kai za ga ya tsake ka za ka ji ibadar da kake yi ta bambanta da ibadar da kake yi a garin wato ɗaki ne wanda rahama ce take zuba a ciki shi sa duk zafin da ake yi in ka shiga sai ka dinga jin kamar ana ruwa ana yayyafo maka wasu irin saboda ga wasu na'urori an samar da wasu bayan Allah masu yi wa wannan ɗaki hidima wajen tsaftace shi wajen gyara shi wajen kamsasa shi wajen samar da yanayi wanda zai baka damar ganawa da Allah maɗaukakin sarki a cikinsa ɗaki ne wanda a cikin fuskantarsa ko da baka je ba daga nan garinku da kake fuskantarsa in za ka yi sallah da kuma nufin da kake da shi na kana so in ka samu dama ka je can wannan ɗakin ka kewaya shi ka rungume shi ka sumbace shi domin yin aikin hajji da umara akwai gyaruwa akwai shiryuwa da talikai shine Allah madaukakin sarki yake cewa wato inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladhi bi bakkata mubarakan ɗaki ne mai albarka wa hudan shiriya ne lil'alami na ga talikai Allah ya ci gaba da cewa fihi kaga game da wannan ɗakin ayatun bayyinat akwai alamomi bayyanannu da suke sake bayyana maka waye ala in ka je ɗakin ka'aba ko lokacin da ya nufi inda ake yin jifa nan bim ne ga wato an yi wani irin gini don sauƙaƙa wa mutane jifa wato yana tafiyar kan yaje gurin duk ya gama lissafi ya ce nan kaza aka zuba times kaza wannan duk ya gama ya yi lirabun su irin na injiniyoyi amma wallahi wata rana muna magana da shi sai yake ce algafa ta mala sai ya ce ka san an ce a yakin badar fa Allah ta'ala ya ce muki manzo Allah da mala'iku nace eh gaskiya ne sai ce shi fa yana ji a jikinsa cewa ɗakin haramin nan mafa da mala'iku aka gina shi domin ya ce kansa ya kunce game da yadda aka gina wannan gurin injiniya ne ya ce kasan Allah maɗaukakin sarki ya ce shi yana ganin gaskiyar magana ginin nan ba iya mutane ne suka yi shi da aka kana zuwa gurin zai tabbatar maka akwai Allah akwai ubangijin wannan ɗaki fiye a cikin wannan ɗaki ayatun bayyinat ai fi hadal bait dilalatun zahiratun akwai hujjoji bayyanannu ayoyi karara ala annahu min bina'i ibrahim da ke nuna cewa wannan gini ne na annabi ibrahim da ake ta baka labari wa annallaha azzamahu wa sharrafa kuma zaka gane wannan daki Allah ya girmama shi Allah ya ɗaukaka matsayinsa minha daga cikin ayoyin da suke da alaka da wannan daki maqam ibrahim alaihi salam akwai gurin tsayuwar annabi ibrahim alaihi salam wa huwa al-hajru shine hajru wato hajrul aswad alladhi kana yaqifu alai wanda annabi ibrahim ya dinga skaful skaful akwai skaful da da ainihin wato burkiloli suke in mutum yana gini ginin ya yi tsawo to sai kuma ya ɗan taka wani katako da zai ƙara masa tsawo don ya ci gaba da gini to annabi ibrahim lokacin da yana wa yarfau ibrahim alqawaid min albayt lokacin da annabi ibrahim yake ɗaukaka harsashin ginin ɗakin kaba yana ginawa yana ginawa da tsayinsa ya ya wato ya ƙure to sai ya taka wannan dutsen dan ya zama kamar scaffolding ya ƙara masa tsawo ya ci gaba da gini to wannan gurin da ya dinga tsayawa shi ake kira maqam ibrahim cikin ayoyin sai Allah ce fihi ayatun bayyinat a cikinsa akwai ayoyi bayyanannu maqamu ibrahim hadda maqamu ibrahim wanda guri ne na inda annabi ibrahim ya dinga tsayawa shi na kayan kaniyar fa'ul qawaida lokacin da yake daga gini da harsashin ginin min albayti huwa wabnuhu isma'il da shi da ɗansa annabi isma'il alaihi assalam sai Allah ta'ala ya sake gaya ma wannan ɗakin wanda ɗaki ne sai ce wa man dakhalahu kana amin duk wanda ya shiga wannan ɗakin ruwa ta sha ya aminta sai dai kuma a jira shi sai ya fito duk irin abin da mutum ya yi to sai dai a fake shi in ya fito amma yana shiga ya sha ya tsira wato in kana neman tudun mun tsira a duniya to shine ka shiga cikin harin shine wa man dakhalahu kana amina aiwa man dakhala hadha albayt wanda ya shiga wannan ɗakin ko amina ala nafsi ya samu aminci akan kansa ya samu ya samu security fala yanalu wa'adun biso kar wanda ya kuskura ya taba shi in ma laifi ma jira shi a bayan harami shi sa in mutum yayi laifi ya zo shige sai dai a sa jami'an tsaro na farin kaya su ta sintiri a can waje in ya gaji ya gaji ya gaji kila dan guzurinsa ya kare da ya fito neman wani abu sai a cafke shi amma yana ciki dai ya sha shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace ba a yin farauta ba a kama abin farauta la yunaffaru saidu ba a yanke ciyawarsa ba a sare itacensa haka Allah mun annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan haramin da kake kallon sa har al-Abbas yake tambayar annabi yace illa al-izkhir yace ya maikin Allah amma banda izkhir wata wata ciyawa ce da ake kira tsaure wanda suna amfani da ita wajen makamashi suna amfani makera suna amfani da ita manzo Allah yace illa al-izkhir da haka shi sa za ga in mutum ya koro abin farauta ko ɗan farauta ne ba dabba ya fafa kotata ta shiga cikin harami to sai dai ya jira sai ta fito kuma shine wa man dakhalahu kana amina amintaccen ɗaki duk wanda ya shige shi ya aminta kada wanda ya kuskura ya tsangwame shi ya zage shi ya dake shi ko ya illata shi wa qad aujaba Allahu 'ala al-mustati' shi sa sai Allah ya ce walillahi alan nasi hijjul bait Allah ya a madaukakin sarki ya wajabta wa mutane ziyartar ɗakin manista za a ilaihi sabila ga duk wanda ya samu iko duk wanda ya samu iko to Allah ya wajabta masa ya kai ziyara ya je ya ga abubuwan mamakai game da wannan ɗaki ya ƙara sallama wa al'amarin Allah ya ƙara tsinkewa game da sha'anin Allah subhanahu wataala ya je wannan ɗakin shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa wajibi ne alal mustadi ga duk wanda yake da iko minan nasi cikin mutane fi ayi makanin a kowane guri yake a duniya qasda hadal bait ya nufaci wannan ɗakin li ada'i manasikil hajji domin bayar da ibadar aikin hajji ko umra kar ka tsaya nuku-nuku kar ka tsaya yin mako Allah ya bayar ya wadata kana da guziri azzaduwar rahila shine as-sabil kana da guziri sannan kana da ainihin wato abin a wato abinan kudin tiket za ka iya yin biza ka sai tiket sannan in ka je can ba maulala kai dinga yi a san maka Allah ya baku samu ka ci abinci ba da guzurinka za ka je wanda da shi za ka dinga tsakura kana ci har ka gama ibadarka to aikin hajji ya kama ka da haka inda ya zamanto hanya kalau take kai kuma kana da guzuri wanda zai ishe ka ka ya ka kintsa gida ka hau jirgi ka je can da guzurinka ka dinga ci har ka je kai ibadar aikin haji aikin haji Allah gafarta mana ya kama ka shi yasa Allah ta'ala ce wa man kafara ai wa man jahada faridatal hajji wanda yayi musu yayi tababa game da wajabcin aikin haji ce kai duk bayani ne duk fada ne da Allah ba wannan aikin haji ba dole bane Allah ta'ala ce wanda yayi musu game da ibadar aikin haji jahada faridatul hajj faqad kafara wallahu ganiyun anhu wa an hajjihi wa amali wa an sa'iri khalqi wa man kafara duk wanda ya kafirce yace bai yadda da aikin haji farilla bane fa inna allaha ganiyun anil alamin to lalle Allah madaukakin sarki mawadaci ne ga barin talakai mawadaci ne ko ya je aikin haji ko kar Allah ya sa ya je aikin haji bai cutar da Allah da komai ba Allah mawadaci ne daga aikin hajjinsa Allah mawadaci ne daga umararsa Allah mawadaci ne daga barin ayyukansa ba gaba daya ko bai je aikin haji ba inda zai ce sallan ma ya daina azumin ramadan ɗin ma ya daina bai cutar da Allah da komai ba da haka da kudin nasa da ya kulle yake zuwa yi aikin haji bai cutar da Allah da komai ba Allah mawadaci ne gabarin aikin hajjinsa Allah mawadaci ne gabarin umararsa Allah mawadaci ne kai gabarin talikai ma halitta gaba da Allah mawadaci ne gabarin su Allah madaukakin sarki yace
قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله بِمَ تَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا تَعْمَلُونَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين ممتاز Allah madaukakin sarki ya ce qul ya ahlal kitab kace ya kuma abota littafi lima takfuruna bi ayati llah dan me kuke kafircewa ayoyin Allah wallahu shahidun alama ta'malun Allah shaida ne akan abin da kuke aikata qul ya ahlal kitab kace ya kuma abota littafi lima tasudduna an sabilillah lima tasudduna an sabilillah man amana billah dan me kuke kange wanda yayi imani da Allah daga tafarkin Allah tabghunaha iwaja kuna san tafarkin Allah ya karkace wa antum shuhada alhalin ku karan kanku shaida ne wa mallahu bighafilin amma ta'malun Allah ba marabkani bane daga abin da kuke aikatawa ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda suka yi imani in tuti'u fariqan minal ladina utul kitab idan kuka bi wani ɓangare na waɗanda aka ba su littafi ya ruddukun ba da imanikun kafirin za su mai da ku kafirai bayan imani Allah maɗaukakin sarki ya ce ya Muhammad ya kai annabin Allah Muhammad sallallahu Alaihi wasallam to an ce lokaci ya yi insha Allah sai mu tashi daidai kan wannan ayoyin za mu ji fassarar su da bayanin da yake karkashin su insha Allah ta'ala abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya bamu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah madaukakin sarki ya gafarta mana Allah madaukakin sarki ya karba azumin mu Allah madaukakin sarki ya karbi sallolin mu Allah ya karbi addu'o'in mu Allah ya karbi sadakokin mu da sauran ibadu duk da zamu a cikin wannan wata Allah madaukakin sarki ka sa mu dace da lailatul qadri a wannan shekara Allah madaukakin sarki ka cire lalaci da kasala da kiuya wajen bauta maka a cikin waɗannan kwanaki Allah madaukakin sarki magabatan mu iyaye da kakanni da malaman mu maza da mata Allah ta'ala ya gafarta musu waɗanda suka rasu wayanda kuma suke raye Allah ta'ala ya kara musu lafiya da imani da tsawon kwana dukkan masu bukatu na alkhairi Allah ta'ala ka biya musu wayanda suke cikin rashin lafiya Allah ka yaye musu wayanda suke cikin kunci da damuwa Allah ka fitar da su wannan kasa ta mu Allah ta'ala ka bata lafiya Allah madaukakin sarki shugabannin da namu Allah ka warkar da su daga abin da ke damun su Allah madaukakin sarki ka ba su ikon yin abin da yake na daidai Allah madaukakin sarki ka datar da mu kuma ka kai mu zuwa gobe سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم